أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتو أتشيوان لتافي لا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na ɗari da hamsin daidai wanda babu a rubuce shi ne alkisimu samin adabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wala'in wato kashi na takwas a wannan littafi shine na dubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi walimomi walimomi ina ga jami'i su ce nan ko walima ɗaya ko zama walima ce to walimomi ijabatun da'awati fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam الدعوة المناسبة هي الاجتماعات التي يقدم فيها الطعام والشراب مودة واحتراما وتآلفا بين الناس أما إجابة الدعوة تعني قبولها قبولها وتلبيتها وسمة أصول وقواعد مهمة من أجل تقوية أواصر الصداقة والمودة والحب بين المسلمين من أهميتها إجابة الدعوة ونتعلم من الحديث التالي أن إجابة الدعوة من أهم الواجبات التي على المسلم أن يؤديها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم كما أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا على أن إجابة الدعوة حق المسلم على المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم رد التهية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وإيادة المريض وتشميد الآئس إذا حمد الله آه ذكر الحديث السابق آه آه أن إجابة الدعوة من الواجبات الأساسية على المسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى لموائد الطعام ومراسم أعراس ومناسبات وأماكن مهمة فكان صلى الله عليه وسلم يلبي هذه الدعوات بل ويدعو أصحابه أيضا إلى منزله والآلة لنلق نزرة خائفة على هذه الناحية amsa kira a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato irin kiraye-kiraye ko walimomi da aka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya amsa wato kira in ana kira malam sai ya sa a cikin kausar za ku ga an sa ya ce almunasiba wato wanda ya dace domin akwai walimar da in an kira kama ba za ka je ba haramun ne ma ka je akwai su suna nan shi ya sa ka ga ya sa wannan saboda akwai wanda in an kira ka haramun ne ma ka je wajen saboda aikin haram za a yi sabon Allah za a yi da haka ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai da an kira ka ka amsa kira ba na da haka wa irin wannan ba za ka amsa ba malace wato yi wannan kira da ake magana shine taro da ake yi don a gabatar da abinci da abin sha don nuna girmamawa da ƙauna da kuma sake dankon zumunci gina dankon zumunci tsakanin mutane kuga wannan ɗabi'a mu ta yi ƙaranci a cikinmu amma larabawa suna yi ko ba gidanka ba za ka ga akai akai lokaci lokaci sai mutum ya je gidan abinci sai ce yana son filet biyar na ko yana son filet uku gwargwadon karfinsa ko yana son goma sai aika abokan shi misali ranar asabar na gayyatar kacin abinci a waje kaza na da karfe kaza dama already masu abincin sun shirya za ka ga teburin kuma daban an cire muku sai a zo a zauna a ci abinci ba komai kawai a ci abinci to wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ba za ka iya ba ka gayyaci mutum ɗaya ko yawa in ba za ka iya ba ka gayyaci biyu gwargwadon ƙarfinka shi ne ya ce amma amsa kira yana nufin mutum an kira shi kuma ya amsa kada ya ce ya ƙi wannan yana daga cikin ka'idodi masu muhimmanci wanda suke ƙara danƙon zumunci da ƙara abokantaka da ƙauna da son juna tsakanin musulmi kasa dai duk yadda mutum ya kai da shaidancin sa in ka gayyace shi cin abinci ba zai ce ba ka tsaunin shi na kowa dai ya ɗauka dai zai ringa tunani hanya tunanin nan na gaskiya ne kuwa kawai tsakanin mutane ka kira ne ka ce kana ga yata na cin abinci kuma a ce ba ka kauna ta na ina nufin ko da an riga an kikkida maka ka gane za ka shiga kokonto magani ya ji wasu da shirin zai ce ko magani za ka samar to shi daman shi dan an biye shi daman musulunci ba za a yi ba kwata-kwata da haka wani hadisi da zai nan gaba za mu koya daga cikinsa cewa amsa kira idan an kira mutum wajibi ne kuma haƙƙin musulmi ne idan ya kira ka ka amsa kira sai dai shi ma musulmi ya lura ya lura da yadda zai kira kaga inda za ka kira sai ka duba ka gani ina yake cin abinci ba za ka zo ka nemi wani da kasa yana ci abinci a sharaton ka ce kana da ya tashi gwagwa na wani wani hotel a kuci goro rasar za ku ci abinci ba kamar kai ma ba ka yi daidai ba na sai ka ga ya ci daidai karfinka daidai wanda ka san in ya zo ma ya ci abinci zai ji daɗi ta ka girmama shi ba wanda in ka kawo shi zai gaza don me za ka kawo shi nan to an samu hadisi daga daga abi huraira da Allah ya tsara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan aka kira ɗayan ku to ya amsa kira idan kuma azumi yake to in ya je wajen sai ya addu'a shine fal yusalli ya addu'a idan kuma bai azumi to sai ci abinci kamar ya amsa kira shi yasa za ka ji maluma suna ta an kana azumi ma na ta ɗauyi aka gayyace ka walima kana da dama ka fasa azumi ka ci abinci ko ba kai laifi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zababban Allah ya ya bayyana cewa amsa kiran nan to haƙƙin musulmi ne fa akan musulmi ba sai kaga dama ba nan kira ka a haƙƙi sa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai haƙoƙi guda biyar haƙƙi ne na musulmi akan musulmi na farko shine mai da sallama da zarar mutum ya zo ya ce ma assalamu alaikum ya gama da kai dolen ka kana so ba ka so ka yi niyya ba ka yi niyya ba kana ƙaunar shi ba ka ƙaunar shi dole ka amsa masa kuma dole ne ka amsa masa gwargwadon irin sallamar da ya ma in ya zo ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dolen ka ko ba ka so ka ce masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu nan ne ka amsa in ko yazo ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah to kai dole ka ce masa alaikum assalam wa rahmatullah amma in yazo ya ce assalamu alaikum to nan ne kake da dama ko na biyu ko uku ka faɗa ko ka ƙara ko ka maida masa daidai abin da ya faɗi na na sallama da ka mai da sallama haƙƙin musulmi ne na dole a maida masa to shine sai na biyu amsa kira idan mutum ya gayyace ka wajibi ne haƙƙinsa ne ka amsa kira sai dai in akwai larura kusan musulunci ya san larura sa'annan da kuma zuwa jana'iza haƙƙin musulmi ne in ya mutu ka je jana'izarsa ai an gane ba maganan wai sai abokinka ba a'a duk musulmin da ka san ya rasu gashi an gaya maka kana nan to haƙƙinsa ne ka je jana'izarsa ka san wani kawai sai ga ai ba abokina bane ha sai kawai shi kenan a ba haka bane haƙƙi ne na musulunci kuma idan ɗan adam yana yawan zuwa da na'izan mutane to shi ma za a zauna shi amma in ya shi ba ruwan shi in ka gan shi a wajen jana'iza to aboki shi ne na to wannan kan shi yake wa shi ma idan ya mutu in abokansa kaɗai za su zo za ka kawai in mutum ya mutu kawai da an ce ya mutu sai ka ga mutum ya ya ce zai tafi suleja na yana da wani abu a suleja ko zai je gwagwalada na misali shi kenan shi ba zai tsaya ba amma haƙi ne na musulmi ana tare da shi ya mutu a tsaya a yi masa jana'iza saboda yawan jama'a a wajen sallar tana da muhimmanci akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kira mutum 100 ko wanda ya kira mutum 40 wanda ya ce in mutum ya yi sa'a mutum 40 suka tsaya kan gawansa wanda ba sa shirka da Allah su 40 to duk abin da suka roƙa masa Allah zai masa in suka ce Allah sa shi aljanna sai ya ce na sa shi Allah ka yi mar gafara sai Allah ce na mar ta kaga yana da muhimmanci kenan ba don haka ake son a tara jama'a don sai mutum a cikin rububin ya samu wannan namba na waɗanda da sun yi yawansu ya kai da sun ce Allah ya masa yamma na na na na na na uku na hudu ko shine gaida mara lafiya idan mutum bai da lafiya haƙƙinsa ne musulmi a gaida shi eh a kai a je gaida mara lafiya shi ma wannan muna da takaci kwarai da gaske kawai mutum sai dauka ba aboki na ba ha yawa ba ruwan shi amma ka'ida in dai musulmi ne ka san bai da lafiya ta haƙƙi ne na musulunci a je a gaishe shi na biyar shi ne tashmidul a'is wato yiwa wanda ya atishawa amma sai ma sai ce bayan ya gode wa Allah idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah to haƙƙinsa ne ka gaishe shi ka yi masa addu'a ka ce ya hamukalla yau haƙƙinsa ne ba wai sai kaga dama ba da zaran ya ce amma sharaɗi sai ya yi halsa ya ce alhamdulillah inda zai a shawa ya gum na shi kenan ba wani excuse ko ya ce excuse me sau za ka fiye har kowa zai cewa wa excuse kamar ka tsare ma hanya kawai za ka azuwa mu kai ya ce alhamdulillah kuma har musulmi fa za ka ga ya koya shi bature wannan ba daidai ba ne mutum ya ta shawa addu'a ce sai mutum ya amsa idan kuma mutum bai iya ba sai karka matsa na karka matsa wani wani bai sani ba kana ga abin mutum da wani baya zama a masallaci bai ma san me ake an taba mu labarin wani dattijo tsoho ne aka ce wani yaro ya yi atishawa sai yaron yana ce masa ya hamakalla sai shi bai ma jira ya ce yana ta ya hamakalla shi abin ya damu wani sai ce yaro kai ka je ka abin ka ba irin waɗannan ake cewa ya hamakalla ba wace ya ɗauka yaron na mara rashin kuya ne wannan yana na shi shi ne ke shi rabu da shi wa uban shi ne kalla ɗin shi kalla kawai ya gane a ciki kalla ya ɗauka rashin kunya yake masa to kaga in ka haɗu da wannan dole kai ma ka yi haƙuri na bayan da za ka iya to wannan hadisi ya ambaci wato cewa amsa kira wajibi ne kuma akan kowane musulmi na dan uwan shi musulmi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi zuwa walima na cin abinci da walima na angwanci mutum ya aure ya gayyaci mutane su zo su yi walima da wasu munasabobi ma da wasu wurare masu muhimmanci maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa wannan kira kai yana ma kiran sahabbansa shi kai shi zuwa gidansa su yi walima shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malai ce to yanzu za mu bi wato wurare mu duba mu ga wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa kira da inda aka kira shi alhamdulillah ka ji mutum ya tabbaya ya ji ne an faɗa na fa kai a kai za ka gaggaya mana na muka tsaya yau lalle magana ya tsaya jahannama kuwa waje an na jahannama ko bil kafirina hasiya lika to me kake tambaya yawwa fassaran aya ne nake so daga yanayin da dai na jahannama daga dai wurin na na eh to a takaice shi dai wancan wani hadisi ne wanda malamai suke magana da zai inganta ba shi wancan da ka kawo na na kisan na tambayoyi suna nan da yawa na da suka yi magana Allah ala to wannan aya Allah madaukakin sarki daga dai aya ina jin hudu ne ko uku inda Allah yake cewa mun mun zartar da hukunci akan bani Isra'ila a cikin littafi cewa za su yi barna sau biyu a bayan ƙasa to idan alkawari na farko na Allah ya zo ya ce za mu aiko musu da wato wasu bayanmu masu ƙarfi za su shiga gidajensu su yi kace-kace da su su ɓaɓɓarna su su ne lokacin da har suka rusa baitul maqdis Allah maɗaukacin sarki yake ce musu amma za su zo kuma su samu sauƙi amma idan suka sake laifin da suka yi za mu dawo da waɗanda muka aiko su ƙara fatattaka su to shi ne Allah maɗaukacin sarki yake cewa ƙarshen ayar ya sanya wutar jahannama ta zama wato mazauni tabar ma shimfiɗa waje Allah jahannama lissafi hasira mun sanya jahannama ta zama makwanci tabar ma na kafirai a nan za su zauna Allah ya tsare Allah wa'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين